أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bulugul maram tare da sharhin shi na subulus salam yau muna biyar ko 21 ga watan jimadal ula hijirar manzala sallallahu alaihi sallama na da 1445 wanda ya daidai da biyar ga watan sha biyu meladiya na da 2023 har yau muna cikin kitabul jami' babu tarhibi min masawi al-akhlaq sati da ya gabata mun karanci hadisin abu huraira radiyallahu anhu inda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala atadruna mal al-ghiba qalu allahu wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakrah قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته bayanin wannan hadisi ya gabata muna kan gaba inda malam yake cewa wa'lam annahu qad istathna al-ulama min al-ghibati umuran sitta ce kasancewa malamai sun hudda al'amurra guda shidda wanda ba su lissafa ta ba a cikin yi da mutum. Cewa mazala sallallahu sallama da ya fassara yi da mutum ka ambaci ɗan uwanka da abin da yake kyamashi yake ki. Sai aka lissafa aka duba cikin al'amari na shari'a sai aka ga abubuwan wannan guda uku shida to sun huta daga cikin wannan ambato ba a lissafa su daga cikin hukuncin yi da mutum. al'awwal na farko attazallum shi ne zalumci mutumin da aka zalumta fai juza an ya kula almazlumu fulanun zalamani wa aka zamali ya halitta wanda aka zalumta ya ce wane ya zalumce ni ya amshi dukiyata au annahu zalim ko kuma ya ce wane azzalimi ne ولكن إذا كان ذكره لذلك شكاية لمن له قدرة على إزالتها شما wannan ya zamanto da sharatin ya kai koken shi zuwa ga wanda yake da ikon ya gusar da wannan zalunci au takhfifaha ko kuma ya karamtar da wannan zalunci ko kuma abin da ya amsa na duke shi wa daliluhu qawlu hind عند شكايتها على عليه صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان هكنا دغ دليل wannan fadan Hind lokacin da ta kai kokenta ta hadawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin da yake tare da ita na cewa Abu Sufyan ya nemi ya aure ta iya neman aurenta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata innahu rajulun shahih abu sufyan mutum ne wanda yake da ruwa akwai kwablo tare da shi kaga manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata tabi'a wadda take tare da abu sufyan akan cewa mutum ne to sai zaman to babi ne na an kai koke ne athani abu na biyu al-isti'anatu ala taghyir al-munkari neman agaji a bisa canza abin da ya zamanto munanna ne bi zikrihi liman yazunnu qudratahu ala izalati ga wanda ake zaton ana iya da iko gusar da wannan abu wannan munannan abu babu lahi kaga abu baya da kyau wannan aikatawa ka kai koken al'amarin ko abin ya shahe ka ko ya shahi wani ka kai ga wanda zai yi maganin abu wannan ma ba a ɗauka shi da mutum misali mutum zai ce fulanun fa'ala kaza ya ce wane ya aikata kaza fi haƙƙin mallam yakun mujahiran bil ma'asiya wannan kuma a cikin haƙƙin wanda bai kasance ba iya bayyana sabo ƙarara a salisu abu na uku alistifta'u neman fatawa neman hukumci wannan ma akan wannan ya halitta kai da mutum bayan ya kula lil mufti misali mutum ya cewa wanda zai mishi fatawa fulanun zalamani bi kaza fama tariqi ila ta, ila al khalas min anhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها Na'am, misali mutum ya ce, Fulanun fa'ala kaza, zalamani kaza, ya ce, Wane ya zalimci na abu kaza wata hanya ce ta mufta da gare shi, wa daliluhu annahu la ya ariful khalasa amma ya harmu alaihi illa bi zikiri ma waka min. Wannan kuma dalili cewa bai san ba mufta ko kuma a mukubuta daga abin da ya aikata na haram sai da ambaton wannan abin da ya wannan ma ya halitta abu na hudu at-tahziru lil muslimina min al-ightirar bi mutumin da an san mucuci ne ko munafiki ne ko fasiki ne wanda kowa da kowa ya san fasikancin shi in ya lallabo wajen wani ko madanhwari ne in ya lallabo wani wajen wani iya neman idan hore shi ka samu ka ce wani ya hattara wani ga halin shi shi ne a tahziru lil musulmi na min al bi saboda kadda su rudu da shi ka jarhin ruwati wa shuhud kamar yadda malaman jarhi wa ta'dil suka soki wasu mutane wanda suka rawaito hadis kasancewarsu ko su ce wani makaryaci ne kowa na ba adali ba ne ba, kowa na har da shi rauni gare ta, kowa na a'a ba a ɗauka hadisin saboda kiran ƙarya kewa manzala sallallahu alaihi wasallam. Wannan duka ko kuma shaida an samu mutum makaraici ne munahuki ko ya taɓa shaida ba ta kirki ba ka samu ka ce wani ha bayya shaida ta adalci. Wannan idan kai haka nan ba ka yi laihi ba ba yi da shi ne kai ba. wa man ya tasaddar littadlis kuma ga wanda rawun da ko mutumin da zai ji wani zance daga wani maimakon ya ce na ji zance daga wani sai ya ambaci wani mutum daban ko ta kamata mutumin da ba a santa ba ko alkunyar shi ko ya dangana shi da wani garin da ba a sani ba saboda iya tsoron cewa idan ya faɗo wani da sunan shi za a ce a wannan hadisin ka ƙarya ne domin wani ba adali ba ne sai canza mai salo ya ba shi wani suna daban ko ya dangana shi da wani gari ko da wani aiki ko abin da ya kama da haka. Wal ifta'i ma'a adam al'ahaliya, hallo babu laihi ka tsoratar da mutane ka tunatar da su cewa wane fatawa wannan da yake ba ma'abucin fatawa ba ne baya da ilimi. Jahili ya zo ya yi ka fatawa babu laihi ka ce wa jahili ne, ba mai ilimi ba ne ba. wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama dalilin wannan faɗa mazala sallallahu alaihi wa sallama da yace bisa akhul ashirati tir da mumunan abokin zama wannan kuma mutumin da ya kasance iyawa mutane izgili da annamimanci da da kiran ƙarya saboda tsoron kayyawa mutum a kiran ƙarya ko ya dangana shi da wani mummunan abu in ya zo sai ka saka mai huska haka ya kasance mazala sallallahu alaihi wasallama da ya shigo wannan mutum mazala sallallahu alaihi wasallama ya shimfiɗa mai fuska da ya tahi mazala sallallahu alaihi wasallama ce bi isa akhul ashirat aisha radiyallahu anha tace Manzala sallallahu alaihi wasallama wane ya shigo ka fassa- ka saka mai huska yanzu kuma ka ce tir da mummunan abokin zama. Zai ce a'a wannan abin da mafi sharrin mutane wanda mutane za su ji tsoron sharrin shi su kaurace mishi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama hakanan da fada manzala sallallahu alaihi wasallama da Hind ta je ta ce ga abin da ya kasance kala amma mu'awiyatu fasu'ulukun mu'awiya dai talaka ne baya da kudi la malala cikin wutar waya wa zalika annaha ja'at fatimatu bint qais ba hind ba fatima bint qais ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tasta'zinuhu tana neman izinin shi wajen aure wa tastashiruhu tana neman shawarar shi ga masu neman aure sun hutu da wane da wane wa tadhkuru annahu خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم تبا منزال صلى الله عليه وسلم labari cewa Muawiya dan Abi Sufyan ya nemi aurenta haka shi ma Abu Jaham ya nemi aurenta kuma wannan a tsakanin ba wanda ta amsawa ba wanda aka ce ya zo shi ne wannan ya halitta amma ba haka ba idan mutum ya rage ya fara neman auren mace kuma an, an yarda mishi to kai haramun ne ka shiga ka je ka kutsa abinda ake yi yanzu so tari bal ma ana cewa huskare tun sai ya je ya biya sadaki ya biya komi an zo an sa biki sai a samu wani ya je ya nemi aurenta kuma wannan haramun ne faƙala manzala sallallahu alaihi wasallama sai ce amma muawiyatu fa su'ul- fa su'ulukun muawiya dai su'ulukun ne la malala ba ya da dukiya kinan talaka ne wa amma abu jahamin fala ya da'u asahu an atiqihi shi kuma Abu Jam bayya ajiye sandan shi daga kawarin shi mutum ne mai bugu kashi yake badawa sun makala in kihi fulanan cikin wata ruwaya in kihi usama ki je ki auri usama alhadis abu na biyar wanda ba a lissafa shi da yi da mutum zikiru man jahara bil fisqi aw al bid'ati kal mukasin ambatan wanda ya bayyana fasikanci ƙarara, saban Allah ne maimakon ya ɓoye a'a, idan shi ya tsone babu kumya, ya saba Allah kuma so yake hallau ya gwadawa mutane, ya gwadawa Allah abin da ka haramta gashi ina yi kuma kuma mutane ku shaida gashi. To wannan fasiki babu laihi a tunatar da mutane cewa wannan fasiki ne ko kuma ɗan bida'a ne, wannan ma ba laihi ba ne. kalmukasin kama wanda za su tauyewa mutum wani abu da zalunci wa zawil wilayatil batila da wanda suke da mulki na ƙarya na zalunci na fayjuzu zikirhum wannan babu laiha ce wani ha zalimin wani ha fasiki ne ya hattara da ka gan shi iya labalabe ka ce a'a ko ya hattara da wani bima yujahirunahum bihi duna gairi amma wanda bayya bayyana fasikancin shi to wannan kuma ba a rufa mai asiri ake wa taqaddama daliluhu fi hadith izkuru al-fujjar fajir ku ambata ku ambata fajir as-sadisu abu na shidda at-ta'rif bi shakhsi bima fihi min al-aibi sanad da mutun da abin da ke tare da shi na illa na aibi kal'a'awar misali mutum mai ido guda ana so a yi a kwatamce wane a ce eh wane man mai idan gudan nan to wannan kaga ai baka ambata ba saboda ka kaskantar da shi an ambata ne saboda dai a san ko wane ne wal a'raj da wanda ya zamanto gurgu ne wal a'mash da wanda ya bayya gani da kyau mai dindimi qala wala yurad bihi naqsuhu wa ghibatuhu ba iya nihin tawayar da shi ba ko kuma yi da shi وجعلها ابن أبي شريف جمعها ابن أبي شريف ابن أبي شريف يا تتر ونا أتشي ونا بيتوتي الذم ليس بغيبة في ستة متظلم معرف ومحذر ولمظهر فسقا ومست ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر يتي زرجي أبن ذا زرجي متن ليس بغيبة to wannan ba a lissafa shi da mutum a cikin abubuwa guda shidda mutazallamun mutazallamun wanda aka zalunta wa mu'arrafin wanda ake so a sanar da shi wane ne wa muhazzirin wanda ake tsoratar da mutane da, da shi wali muzhiri fiskan da wanda yake bayyana fasikancin shi wa mustaftin da wanda yake neman fatawa neman hukunci wa man talaba al'i'anata fi izalati munkari da wanda ya neman taimako a bisa gusar da mummunan abu duka wani abubuwa guda shidda wa'annan an malamai sun hudda su daga cikin yi da mutum za mu tashi kan hadisi na gaba inda imamu sanani al'amiru sanani rahimahullah yawa wannan hadisi take nahyu an nahyu an asbabil bugdi bain al-muslimin hani game da sababban da za su kawo fusata da hushi tsakanin musulmi ko ƙiyayya tsakanin musulmi ya kawo hadisin abu huraira tunda wancan hadisi na abu huraira atadruna man man ghiba hadisi ne na abu huraira sai ce wa anhu radiyallahu an an samu wannan hadisi halau daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi yace la tahasadu kadda ku yi wa junan ku hasada wala tanajashu kadda ku yi zire a cikin ciniki misali mutum abu ne ake sai da wannan salula misali jika goma wani na ga ya zo zai sayi sai in zo in ce na sayi ta jika goma sha biyu alhali ni ba sayi ba zan yi so nake in zira wannan mai sayi ya sayi da tsada don ya amfanar da wanda yake saidawa wannan shine ake cewa munajasha wala tabagadu kadda ku yi wa junanku hushi wala tadabaru kadda ku ba junanku baya wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'd kadda wani yayi ciniki a bisa cinikin wani mutum iya ciniki bai dace ba haramun ne ka zo ka shiga bari in bai sayi ba mai saidawa ya ki saida mai kan nan ka zo ka biyo ba amma ana tayawa mutum iya tayi wani abu haramun ne kai ka zo ka taya qala wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance yan uwa bayan Allah yan uwa almuslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu kai ya zalunce shi wala yakhdhuluhu kadda ya tabar da shi a lokacin da yake buƙatar taimakon shi wala yuh wala yuhaqqiruhu kadda ya dauke shi ba wata tsiya ba ya wulakantar da shi attaqwa ha huna mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce tsoron Allah anan yake wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat iya nuni ya zuwa kirjin shi sai da ya faɗi wannan so uku a taƙwa hahuna a taƙwa hahuna a taƙwa hahuna bi hasbin mri'in mina shar ya isi mutum mai sharri ko ya ishe shi sharri an ya haƙira a kahun muslim ya tozartar da ko ya wulaƙantar da ɗan uwanshi musulmi kullum muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu dukkan musulmi haram ne ga ɗan uwan shi musulmi haramun ne ya zubda mai jini ko ya ci dukiyar shi ba san da san ran shi ba ko kuma ya ci mutuncin shi kala akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi kala wa anhu an samu wannan hadisi ai abi huraira daga abu huraira kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu bil jim wa shin al mu'jama tanajashu kinna da jim da shin wadda take da ɗiya ba ba ka ce ba tana hasu ba a ka ce tana jasu wala ta bagadu wala ta dabaru wala ya bi nan sai ya kawo wata ruwaya wala ya bugi maimakon ya bi ya bugi bilgain al-mu'jama da gain wadda take da da minal bagi daga wannan ta'addanci wabil muhammalati min albai in kuma baka mata ba da gainiki wannan sai ya zamanto bai ciniki kai da ɗayan ku yawa wani ɗan uwan shi ta kashashen ku yawa wani shashe ta'addanci ko kuma kad ɗayan ku yayi ciniki a bisa cinikin wani wa kunu ibadallahi mansubun ala annida wa kunu ya ibadallah ikhwana ku kasance ku bayan Allah ƴan uwa المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بفتح الحاء المضارعة ننكت يحقره ودا وانا فيلي مضارع حرف مضارع يحقر wa sukunul ha'il muhmala yahqira kawa ha wadda ba ta da diya a dauri wa bil qaf kuma kace yahqira ba yahfira ba bil qaf fira na fira'an fara'in qala al qadi iyad imam al qadi iyad rahimahullah yake cewa wa rawahu ba'dhum wa surwat sun surwaito la yukhfiruhu bil kha bi dhamm al ya yukhfiruhu وبالخاء المعجمة وبالفاء كنسكة يغفره أي لا يقدر بعهده أنا نهن كي كي زنبا da ya ɓata wannan ya lalata alkawali ko ya saba alkawali da yi wala yankusu amana yankudu amana amanahu kai ya warware lamuncin wannan da ya bashi amanan nan da ya bashi da lamani to kai ya warware shi qala was sawabul awwal mala yace kuma mafi dacewa ruwaya ko lafazi na farko qala attaqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi thalath marrat بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه قال الحديث اشتمل على أمور نهى عنها الشارع وأن حديثي يقوم شأبوبوا ما سيوا وندا mai shar'antawa shine Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana al'awwalu abu na farko at-tahasud shine at-tahasud tahasud ya zamanto yiwa juna hasada wa huwa tafa'ulun yakunu bayna ithnain shine wannan yawa wancan hasada wancan yawa wancan hasada fa huwa nahyun an hasadi kulli wahidin minhuma kinana hani ne ga kowanne daga cikinsu ya yi hassada sahibu kayyawa ɗan uwanshi hassada min aljanibe ne ta ɓangare guda biyu wa yu'lamu minhun nahyu anil hasadi min janibin wahid bi tariqai bi tariqin aula kuma ana fahimta anan ana sanin cewa ko da ta ɓangare guda ne to wannan an yi hani kuma shine ma ya tsanani domin idan kawa wani hassada bai maida ba kayi zalunci sosai in ya rama to kamar kayi abu ya rama amma ka mai hassada bai rama ba sai zamanto hanin hassada a kanka shi ya tsanani li'annahu idza nuhiya anhu ma amman yukafi'uhu domin idan an hana shi tare da wanda zai yi mishi irin kwatamci abin da ya mai wayu jazihi bi hasadihi ya sakauta mai da hasadar shi to sai zamanto annahu min bab aula kinan wancan hani ga mutum guda ya yi tsanani نعم وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها kenan sakamakon mummuna mummuna sai zamanto ya zo babin sakamakon mummunanna mummunanna ne to sai aka hana wannan fa huwa ma'a adami zalika aula bin nahi kenan tare da hannun wannan sai zamanto bangaren mutum guda yayi wa wani hasada shi hitsanani wa taqaddama tahqiqu hasad kuma malam ya ce bayanin hasada ya riga ya gabata. Asani abu na biyu wanda wannan hadisi ya kumsa, hannun da ya kumsa, an nahiyu anil munajashati filbai, shi ne hani game da hani na munajasa, ciniki na munajasa a cikin kasuwanci, wakar takaddama fi kitabil bai, malam ya ce wannan kuma ya gabata a cikin ɓangare na ciniki, wa wajihun nahi, wajihun nahi, ɓan fuska ta hannun wannan anha annaha min asbabil adawati wal bagda sai zama tuna daga cikin sababi ne na adawa da yiwa juna hushi ka zo ka min zire to sai in ga in na sani ai ba abin da zai zai shiga tsakaninmu na san kawai baka kamnata ne ka zo ka sa ni na kashe kuɗi na yi hasara kuɗi wa qad ruya bi ghairi hadha al-lafzi fil muwatta ya an ruwaito wannan lafzi da wani lafazi a cikin muwatta malik bi lafzi wala tanafasu maimakon tanajashu sai zo da tanafasu kadda ku yi munafasa rigangeto minal munafasati wahiya ar-ragbat fi shay kowa yayi ta gwagwarmaya shi zai samu kaza shi zai samu kaza wa mahabbatul infirad bihi da san shi kawai ya kadaita da shi amma wannan ba ana nihin ba al'amari na lahira wayu ana nihin abin da yake na duniya wayu qalu nafastu fi shay munafasatan wa nafasan idza ragibtu fi nayi munafasa na wa na yi- na nemi san wani abu idan nayi kwadayi ya zuwa nayi kwadayin shi wan nahyu anha nahyun an ragbatin fi dunya kenan hanin wannan shine hani ne game da kwadayin duniya wa asbabiha da sababbanta wa huzuziha da kasakashanta ko rabanta kama kala ya khatib ad-dunya ad-daniyata innaha yasurruka ar-radd wal qa- wa qararuhu awjihi الثالث أبناؤك النهي عن التباغض shine hane game da yin yiwa juna hushi wa huwa tafa'ul nan ma akwai mufa'ala wannan yawa wannan wannan yawa wancan yawa wancan wa fihi ma fihi tahasud kuma a cikin shi hallo akwai nau'i na hasada yin hanin yin hasada da juna annahi an taqabul fil mubalagati fil mubagadati kina akwai hani kan kan wancan yawa wancan hushi kan wancan yawa wancan hushi walin firadu biha bil aula kuma hallau idan mutum ya kadaita kana yin hushi da wani wani bai ya ma hushi to wannan sai zaman to hanin ya yi tsanani a kanka wa huwa nahyun an ta'ati asbabi kuma nan ana nihin hani ne game da aikata abin da zai kawo hushin ba hushin ba can ma bayani ya gabata cewa mutum bai rabuwa ba zai iya kubuta da hushi ba in an mai tabi'a ce jibilla to amma kuma sai ya nisanci sababban da za su sa shi hushi li'annal bughda la yakunu illa an sababin domin hushi baya kasancewa sai daga dalili wan nahyu mutawajjihun ila al bughd kuma hanin an fuskantar da shi ne ya zuwa hushin li ghairi llahi ta'ala ba hushi dan Allah ba idan mutum yayi hushi dan Allah to wannan abu an nema ai fa amma ma kanat lillah fa hiya wajibatun mutum yayi hushi dan an sabawa Allah dan an taka dokokin Allah wannan abu ne wajibi ne fa innal bughda fillah domin wannan ana lissawa shi yin hushi domin Allah wal hubbu fillah min al iman shi ma haka su dan Allah na daga imani bal warada fi hadithi hasrul iman alaihima bal ba face sai da hadisi yazo akan cewa imani na ya ginu akan wannan abubuwa guda biyu arabi'u abu na hudu wanda ba a lissafa wanda ya zamanto an hana shi annahyu anit tadabur shine hani game da juya baya qala al-khattabi imam al-khattabi rahimahullah yake cewa ai la tahajaru fa yahjura ahadukum akahu kadda ku kauracewa juna dan uwan mutun ya kauracewa dan uwan shi ma'khudhun min tawliyatir rajuli li akhar dubura an dauko shi ne ta bangaren mutun ya juya bayan shi ga dan uwan shi idza a'rada anhu lokacin da ya kauda kai game da shi hina ya rahu lokacin da zai ganshi kaga ana ta zaman tare amma wani abu ya zo ya shiga ka tsinkaye dan uwanka ka juya baya ka tai ko ka kauda kanka kai kamar baka ganshi ba wannan abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi wa qala ibn Abdul Barr ibn Abdul Barr rahimahullah yake cewa qila lil irad tadabur an cewa kauda kai juya baya li anna man abghada a'rada domin dukkan wanda ya fusatas to ya kauda kai wa man a'rada walla dubura wanda kuma ya kauda kai to zai juya bayan shi wal ma- wal muhibbu bil aks shi kuma masoyi aksin haka nan ne mutumin da yake so in ya san ka zai fuskanto ka ne ba baya zai baka ba wa qila ma'anahu la yasta'thiru ahadukum 'ala al-akhar wasu malamai suka ce kadda wani ya fifitar da kanshi akan wani wa sam wa summiya a musta'athiran mustadbiran an sanyawa mai san kanshi ga mai juya baya li'annahu yuwalli duburahu hina yasta'thiru bi shay dun al-akhar domin mutun ya so kanshi ya samu wani abu tsayawa yake juya baya yake tahiyar shi kan ma wanda yake kai ya ji tsoron iyajin tsoron wancan wanda ya samu rabo shi bai samu bai neme shi ya bashi wani abu qala al-mazri imam al-mazri yake cewa ma'anar tadabur al-mu'adat ma'anar juya bayan wannan kiyayya ta ƙulu dabartuhu ai adaituhu na bashi baya shine na mai kiyayya wa fil muwatta an zuhri ya zo a cikin muwatta malik daga imamu zuhri at-tadaburu al-iradu an salami shine juya bayan wannan shine kauda kai da yin sallama yu'ridu anhu biwajhihi ya kauda kai da huskar shi wa ka'annahu akhadahu min baqiyatil hadith mala yace kai ka ce wannan tafsiri na Imam al-Khattabi ya ɗauko shi ne daga sauran hadisi wa hiya yaltaqiyani fa ya'rudu hadha wa ya'rudu hadha mutane biyu za su gamu wancan ya kau da kai wancan ma ya kau da kai wa khairuhuma alladhi bada yabda bis salam kuma mafi alkhairun su wanda ya farawa dan uwan shi sallama fa innahu yufham minhu anna sudura salami minhuma sai aka fahimta daga wannan hadisi fara sallama daga daga daga ɗayan su tsakanin su aw min ahadima ko kuma daga ɗayan su yarfa'u al-irad tunan sai ya ture wannan kau da kai alkhamisu abu na biyar annahyu anil bugdi hani game da hushkiyayya ko hushi idza kana bil ghainil mu'jama in ya zamanto da gaini ne bugdi kinna albaghi kai hani game da ta'addanci in ya zo da ghain wadda aka wadiya wa in kana bil muhmalati in kuma wadda ghainul ce wadda ba ta da di da fa ambai kenan sai zo ma'anar bai maimakon bagi sai zaman tumi ne bai nam ya bi ba'dukum ala ba'd kaddayan ku yi ciniki a bisa cinikin wani wa kad taqaddama fi kitabil bai halla wannan bayani ya gabata a cikin bangare na cinikayya qala ibn abd albar ibn abd albar rahimahullah yake cewa تضمن الحديث تحريم بغض المسلم wannan hadisi ya kumshi haramcin yiwa musulmi hushi ko keta wal irada anhu da kauda kai game da shi wa qati'ati da yanke alaka da shi ba'da subatihi bi ghairi dhanbin shar'i bayan da iya abokantar shi ba tare da zunubi ba na shari'a wal hasadu lahu bima an'ama Allah ta'ala alai haka ne ya kumshi haramcin yi mishi hasada da wani abin da Allah madaukaki ya ni'ima ya mishi ni'ima thumma amara an yu'amilahu mu'amalatal akh min an-nasab sannan bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci musulmi da ya mu'amalanci dan uwan shi musulmi kamar dan uwa na jini wala yabahathu an ma'aibihi kada yi ka bincike na lailil aibobin shi ko lailil fukan shi wala farqa fi dhalika bain al-hadiri wal ghaibi wal hayy wal mayyit malam ya ce kuma akan wannan babu bambanci tsakanin wanda yake nan da wanda bayya nan da rayayye da matacce ko da mutum ya mutu wa bada hadhihi manahi al-khamsa bayan wannan abubuwa guda biyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmi shi hasahum bi qawli sai zazafa su da fada shi da yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance ƴan uwan bayan Allah ƴan uwan juna ba shara bi qawlihi ibadallahi ya yi nuni da cewa bayan Allah ila anna man min haƙƙin ubudiyyati lillahi ta'ala alimtithali lima umiru bi na daga haƙƙin nan na bauta Allah maɗaukaki kamantuwa da abeban da Allah ya umarci bayi da shi qala al-khattabi imam al-khattabi rahimahullah yake cewa al-ma'ana kunu ka ikhwanin nasabi ku kasance kai ka ce kamar ƴan uwan dangi ne na jini fi shafaqati a cikin tausayawa wal rahma da rahma wal mahabba da so wal muwasata da ke ɗebe kewa wal mu'awanata da taimakekeniyar juna taimakon juna wal nasiha da nasiha wa fi riwayati li muslim ya zo wata riwaya ta imam muslim daɗi da yace kama amarakumullah kamar yadda Allah ya umarce ku bi hadhihi al umur fa inna amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amrun domin ya ce wannan al'amurra umarnin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama umarni ne minhu ta'ala idan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi umarni kama Allah maɗaukaki ya yi umarni shi ne Allah maɗaukaki ke cewa wa ma arsalna min rasulin illa liyuta a bi izinillah ba mu aiko wani manzo ba face sai dan a mai biyayya da izinin Allah maɗaukaki wa zadal muslim hassan ala ikhwa akhihin muslim bi kauli za imamu muslim ya dada a zazawawa da yace ala ikhwa absa yan uwantaka akhihin muslim bi kauli al muslim akhu akhul muslim da fadar shi da yace musulmi dan uwan musulmi ne wa zakara min huquqil ukhuwati sai ambata daga haƙoƙin nan na yan uwantaka annahu la yazlimu cewa kai ya zalunce shi wa taqaddama tahqiqu zulmi wa tahrimuhu kuma hallau tabbatar da ma'ana ta zalunci ya gabata da haramcin shi wa zulmu muharramun fi haƙƙin kuffar aidan banda musulmi ma zalunci haramun ne a haƙƙin kafirai wa inna ma khassal muslim li sharafi ana an keɓance musulmi saboda ɗaukaka shi da matsayin shi wala ya khudhuluhu kadda ya taɓar da shi wal khudhlanu tarkul i'anati wan nasr shine mutum ya bar taimaka mishi a lokacin da yake bukata ya taimaka mishi sai ya ki taimaka mishi Ah, ko kuma ya rinjayar da shi akan wani azzalumi da yake zalunta shi kuma wannan za- zamani hallo haka ake zaka ga mutum wani ana zaluntar mutum amma ba za a ka- ka iya kawo mai agaji ba alhali kana da ikon kawo agaji riko da muguwar ɗabi'a da warware tufka da warwara da suke wa kafirai suke wa shari'a musulunci cewa kakka shiga a cikin abin da bai dame ka ba wannan dan uwanka musulmi ne abin ya dame ka وإنما خص المسلم لشرف نعم ومعناه إذا استعان به في دفع أي ضر أو جلب أي نفع أعانه shine cewa ma'anar shi nan kai ya tabar da shi shine a lokacin da ya nemi taimakon ya taimaka mishi a bisa turewan cutarwa ko cuta ko kuma ya jawo mishi wani alkhairi to wannan wajibin shi ne ya taimaka mishi in ba in bai yi haka nan ba to ya tabar da shi ولا يحقره أو يحقره لا يحقره ولا يتكبر عليه كي يكسكن تدشي كي يولاكن تدشي كي يمي جرمان كي ويستخف به كي يدوكيشي ونروان مي أروا سما سما هكا يدوكيشي باو تسيابا ويروى أنا رويتها ولا يحقره وهو بمعنى قوله التقوى ها هنا وهو بمعناه يحتقره can ya haƙiruhu nan kuma ya haƙiruhu duka ma'anar guda ne shi sa malin cewa huwa bi ma'anahu wa qauluhu fadan manzala sallallahu alaihi wasallam da ce at-taqwa hahuna taqwa anan take ikhbarun bi anna umdat at-taqwa ma yahullu fil qalb akwai tabbatarwa ba da labari kan cewa madogaran tsoron Allah to iya madogaran shi bagiran shi inda yake a zuciya ne min khashiyati Allah ta'ala daga tsoron Allah maɗaukaki wa azamatihi da girmamar da girman shi wa muraqabatihi da da cewa Allah mutum ya sanya a kan shi Allah na dakon shi iya lura da shi wa ikhlasul a'mali la ya tsabtatan mushi ayyuka ya yi dan Allah duk aikin da zai yi to yayi dan Allah kama dalla hadith muslim kama yanda hadisin imam muslim ya nuni inna Allah la yanzuru ila ajsamikum ku sani cewa Allah baya kallon jikinku da kyawun jikinku ko ƙibarku ko kyawun jikinku, wala ila suwarikum Allah bayya kallon kamanninku ta kaya ko ta halitta, walakin yanzu ila kulubikum sai dai na kallon abin da yake cikin zukatanku ne, ai annal mujazat sakautawa wal muhasaba da yi wa mutum ƙididdiga innama ta kuna ala mafi kalb, mafil kalb, na kasancewa a cikin abin da yake cikin zuciya ne, duna sura. الظاهرة باوي أبن ديكي بينا با قرارا والعامال البارزة باوي كان أيوكا بواندا أكي غني domin mutum iya iya aikata abu a zahiri zai yi kamar abu ne na shari'a na Allah sai zamanto in bai kyautata niyyar shi ba sai zamanto wannan aiki baya da matsayi qala fa inna umdataha albayan an niyyat madogarin dukkan wannan ayyuka da kamani madogarin su sune niyya wa muhallu halqalb ita kuma bagiran niyya shine zuciya wa taqaddama anna fi fi aljasad mudgha hallo ya gabata yazo cikin hadisi cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin jiki akwai wata tsoka idza saluhat idan ta nagarta saluhal jasadu to jiki ya nagarta ya ya, ya nagartu wa idza fasadat fasadal jasadu idan kuma ta lalace to haka jiki ya lalace wa qawluhu bi hasbi imri'in min ash-sharri ya ishi mutum sharri an ya haƙira a kahu a waye gari ya tozartar da ya, ya wulaƙantar da ɗan uwanshi musulmi ai ya kafihi an ya kuna min ahli shar ya isa ya kasance na daga ma'abuta sharri bi hadhihi khilsa da irin wannan tabi'a wahdaha ita kadai ko da ita kadai ce to za a lissafa shi daga cikin ma'abucin sharri wa fi qawlihi kullu muslim 'ala muslim haram cikin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace dukkan musulmi akan musulmi haramun haram ne ikhbarun akwai ba da labari bi tahrimid dima akwai haramcin zub da jini wal amwal da cin dukiya ba da haƙƙi ba wal a'rad da cin mutuncin mutane hadha huwa ma'lumun min ash-shar'i ilman qat'i kuma wannan abu ne wanda ya zamanto a sananne ne daga shari'a sani wanda ya zamanto yankakke wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk